من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب حسبك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin Juma'a na Professor Egwandu da ke nan unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan yau Litinin ashirin ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Shura jiya mun tsaya aya ta goma yau za mu tashi ayat ta goma wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
jiya mun tsaya a wannan ayat da Allah ya ce wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani hukunci ne na ga Allah duk abin da kuka yi sabani a cikin hukunci ne na ga Allah mun yi bayanin agama
Yeah.
na zamci ci gaba kawai mu bayani da Allah ya ce duk abin da kuka yi sabani ciki hukunci ne yana ga Allah muka yi bayani yana nufi yana cikin Qur'ani da hadisi a fama ta nazatum sai shay fa in ta nazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuka yi jayayya ga komai ko wani abu kai jayayya komai suwa ga Allah da manzo mu yi wannan bayani zalikum Allahu rabbi alaihi tawakkaltu wannan shine ubangiji na wanda gare shi ne dogara wa ilayhi unib kuma gare shi nake komawa cikin siffofin Allah wane ne Allah nan wanda yake shine ubangiji na wanda yake gare shi ne dogara kuma gare shi nake komawa fatirus samawati wal ard shine wanda ya kaji halittar samai da kasai wanda shi ya halicce su kamar muke magana surorin makka ko dai suna ji hankalin mu ga halitta a sama da ƙasa kuma mun yi ta bayani domin sama da ƙasa su ne mutum ka gani da sauri su ne duk inda kake suna nan lokaci ɗaya kake ganin su sai da ma yini da dare wanda ke lokacin yini ba ka ganin dare lokacin dare ba ka ganin yini akwai lokacin da aya ta yini take facewa awanni sai safiya ta waye akwai lokacin da ayar dare ke facewa awanni wanda yake ba a ganin ta sai sai sai lokaci yayi amma sama da ƙasa a duk inda kake a dare da rana akwai sama da ƙasa don shi Allah ya ce fa'u samawati wal ard shine wanda ya kaji halittar sammai da kasai ja'ala lakum min anfusikum azwaja ya sanya muku daga kawunan kuma ta ko kuma abokan zama ya halicce na na Hawwa daga annabi Adamu wa min al'an'ami azwaja su ma dabbobin ni'ima na gida su ma ya yi su miji da mata ya yi su namiji da mace su ma a halice su haka yadda ukun fi a cikin su ne yake dasa ku yake shuka ku yake halitta ku mutum ana halitta sai ne cikin mahaifiya sai zaka anan Allah yake anan nake dasa ku akan nake halitta ku anan kuke rayuwa yadda ukun fihi laysa kamithlihi shay'un ai wanda ka irin wannan aiki Allah babu abin da ya kama da shi wa huwa samiul basir kuma hakika shi mai ji ne mai gani wannan aya ta cikin suratul shura ta karshen ta laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ita ce jigo wajen tauhidul asma'i was sifat Musa akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya wanda duk mun yi ta karanto su a wannan tafsiri akwai tauhidul asma'i was sifat tauhidin rububiyya shine ka yadda Allah shike halitta Allah shike azzatawa Allah shike sarrafa halitta wanda ke wannan dukkan hairai sun yi mushrikai sun yadda da shi mushrikan Makka da wasu su in ba masu inkarin babu Allah ba kowa yadda da haka don haka da ahlul kitabi da yahudawa da nasara da kuma musulmi da kuma mushrikai duk sun yarda da tauhidin rububiyya cewa Allah shike tasarrufi Allah shi ke yin yadda ya ga dama Allah shi yayi halitta Allah shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi mu wannan shi ce ma tauhidin rububiyya ma'ana dai tauhidin kai da Allah shi an rabbu shi an mai renu wanda ya halitta yake azittawa akwai tauhidul uluhiyya wanda ana aka samu sabani da al'ummomi akan shi Allah ya aiko annabawa shine su yarda da cewa wancan da shi yayi halitta shi dai ya kamata a bauta ma ala lahul khalqu wal amru tunda shi yake da halitta kun yadda to ko umurni shi yake bai shi ke tsaka wanda za a bauta ma ga wanda ka a bauta ma ga abinda a halal ga abinda a haram to wannan shine tauhidin uluhiyya tauhidi ne uku tauhidul asma'i was sifat tauhidin asma'i was sifat shine ka yadda da Allah yana da wasu sunaye da yake bance da su yana da wasu sifofi da yake bance da su wannan ka yadda da su yadda ya faɗa maka ne ka yadda mai da su haka a jigo a babin wannan tauhidi shine wannan ayatin cikin suratul shura duk lokacin da za a magana akan tauhidul asma'i wasu ba sai an ja wannan aya laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wato wannan aya ta tabbatar da yadda ya kamata wannan tauhidi ya kasance wai me irin sifofi ne sifofi da Allah ke cewa ina da siffa kaza Allah ya ce ina ji Allah ya ce ina gani ina magana ina da ilimi ina da hannu ina daidaita ina saukowa ina tahowa ya faɗi wasu abubuwa game da shi to Allah na babu wanda ya san shi babu wanda ya gane za ka tauhidul asma wasu ba cikin musulmi ne sai musulmi suka kasu kashi kashi wasu suka ce mu kan za mu kore mai duk waɗannan siffofi tunda in mun tabbatar mai wannan siffofi zai kama da mu ce ne zai kama da halitta yanzu ana cewa Allah na ji kuma ga mu muna ji ana cewa Allah na gani ana cewa Allah na da hannu ana cewa Allah na magana wannan siffofi ne na ɗan adam na talikai zaka ga baɗin mun kore mai wannan su ce ma al-mu'attila wanda suke kore siffofin duka shi ba mu tabbatar ma Allah wata siffa tunda ɗan adam yana da ita tunda mu muna da ita aka samu gefe ɗaya wasu suka ce tunda yace yana da ita to za mu tabbatar mai da ita iri yadda muke da ita Allah ya ce muna yana ji mu ma muna ji ya ce muna yana gani muna gani ya ce muna da hannu muna da hannu ya ce yana zuwa muna zuwa ya ce zaka kawai waɗannan siffofin irin waɗanda muka sani ne waɗanda gare mu su ne Allah yake da su wanda suka ce ma al-mushabbiha wanda suka kamanta Allah da wani sun kamanta Allah da ƴan adam da halittu ne ya samu gaba ahlus sunnati wal jama'a tana tsakiya ta ce waɗannan abubuwan tun da Allah ya faɗi yana da su yana da su ya suke ba mu sani da suke ba lallai ba irin namu bane don shi Allah ba irin mu bane don haka in ya ce yana ji yana ji amma ba irin namu ji ba yana gani ba irin namu gani ba yana da hannu ba irin namu hannu ba ya daidaita ba irin tamu daidaita ba waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa zai zo ranar alkiyama ba irin yadda muke zuwa ba ubangijin ka yana saukowa zuwa saman duniya ba irin yadda muke saukowa ba da mu da shi komi namu da ya kama da nashi ba amma tun da ya ce yana da ba za mu yi kamar yadda mu'assila suka yi ba suka ce gaba ɗaya babu sannan mu kuma ba za mu yi kamar yadda mushabbiha suka yi ba masu kamanta waɗannan siffofin su kasance irin na Allah ne ga dai dalilin mu wannan ayat da ke cikin suratul shura Allah ya ce laisa ka mithlihi shay'un ba abin da ya kama da Allah zaka don Allah ya ce yana da hannu ba zan ce irin nau bane ya ce laisa ka mithlihi shay'un sannan sai ce wa huwa samiul basir kuma ya ce mai ji ne mai gani ba eh me yace cikin suratul insa inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'a basira Allah ya ce ɗan adam shi ma ya sanya ɗan adam sami'a mai ji basiran mai gani shine nan kuma ya ce laisa ka mithli shi wa huwa samiul basir Allah shine mai ji mai gani to babu cewa a wannan ayoyin sun ci karo da juna ya za a ce Allah mai ji mai gani kuma a ce ɗan adam mai ji mai gani sai mu ce a'a ba su ci karo da juna ba Allah yana ji yana gani irin ji da gani da ya cincince shi ba mu kore mai ji ba mu kore mai gani ba mu kore mai siffa hannu ba mu kore mai wata siffa da ya tabbatar ma kai ne amma kuma ya bayyana mana cikin suratul shura ya ce laisa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da shi sannan ya tabbatar da yana ji yana gani zaka wannan shine daidai tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kai ne ba tare da an kore ba an yi ta'ili ba tare da an yi tashbihi ba an kamanta akwai wanda suka zo tsaka suka ce akwai siffofi bakwai muna tabbatar ma Allah su al-qudratu والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم والحياة to wannan sifofin guda bakwai to duk sifofin da Allah ya faɗan maka ne to wannan sifofin bakwai za mu zuwa mu tabbatar mai to inda iskari yake ba tabbatar mai da wannan bakwai ba duk ahli suna sun ma suna tabbatar mai da wannan bakwai me dalilin ku na tabbatar mai bakwai ba shidda ba ba takwas ba don mi bakwai wacce bance bakwai shi yace bakwai dai shi siffofi yayi ta faɗi yayi ta faɗin siffofi ne da yawa to za ku bakwai dai da wani nasi a wace aya ce siffofi bakwai a wace aya ce ka nuna ka nuna ma siffofi bakwai ne a wani hadisi annabi ya tabbatar maka ne siffofi bakwai a ni ka nuna bakwai dai babu abin da ke nuna kuma bakwai din nan dukkanin su dan adam shi ma yana da shi al-qudratu dan adam kowa yana da kudura sai dai ta wani tafi ta wani me ya kudura nan iko yau wani yana da iko ya dinka tarin sallah wani bai da dinkin kudura ta dinka tarin sallah amma yana da kudura ta dinki basu ne suka kece ya dinke su wani yana da kudura ta ya aikata kaza wani yana da kudura ta ya gina gida amma bai da kudura ta ya haɗe jihar Sokoto da Kebbi ce sun koma jiha guda bai da ita bai da kudura ta ya ce Najeriya da Nijar sun koma ƙasa guda amma Allah yana da ala kulli shay'in qadir kaga ke dan adam mu ba mataki mataki ne muna da kudura wani na iya koyon wani aiki wani bai iya koya ta aiki wani na iya da kudura ta ɗaukar wani aiki wani bai da kudura ta ɗaukar wani aiki zaka kudura ma da aka tabbatar ma Allah ta adam ma na da ita zaka in za a kore don Allah na da sai a kore irada shine kasance kana nufin abu kaza inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kai ma kana da nuhi wani yana da nuhin nan yana da nuhi ba kudura ba yanzu ba iko ba yana nuhin zai kayan sallah guda biyu zai yi nuhin kuma ya kasa cikawa wani yana da kudura yau yana da irada ta nuhin yau ga inda zai shan ruwa zai yi ko ta cika ko ba ta cika ba amma da ma yana da irada a san ji duk ne yake magana ga kudan kuna ji na to an tabbatar ma Allah ji kaga kenan in so aka kige kama da ɗan adam abin da ya hana a tabbatar mai da hannu abin da ya hana a tabbatar mai da yana saukowa abin da ya hana a tabbatar mai da waja'a rabbuka wal malaku abin da ya hana a tabbatar mai da kowace siffa to su ma cewa ɗan adam na da ita to su ma wanda yana da ita na da yana ji ga kuna yanzu kuna gani kowa na ganin abin da aka gabanai wal basar wal hayat duk kuna da rayuwa irin taku Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum Allah alhayyu ne yana da rayuwa to kuma kuna da ita al-ilm san ku da adam ma yana da sani sai dai wani ya yi wani wa fawqa kulli bi ilmin alai kowa akwai wanda ya tsara shi ilmi to amma da ilmin Allah ya fi na kowa rayuwar Allah ta fita kowa ba ta da farko ba ta da ƙarshe jin Allah ya fi na kowa ganin Allah ba daidai yake da na kowa ba ya fi na kowa iradar Allah ba daidai take da ta kowa ba kudurar Allah ba daidai take da ta kowa ba rayuwar Allah duk da sufofin haka in Allah ya ce na da hannu mun yadda yana da shi ba daidai yake da na kowa ba saboda me laisa ka mithli shay ba abin da ya kama da Allah in ka yi haka ka yi tsaya tsakiya kuma ka bi tafarki na magabata tabbatar ma Allah abubuwan nan da ya tabbatar mai kaga shi wanda ya kore duka al-mu'attila da wanda ya wanda ya kore duka shi da abin da zai maka musu ya tsayo akai ne ya ce ai na kore don sun yi kama da na Allah ne to amma wanda ya tabbatar da wasu to shi ke da saurin kamawa don da ka tabbatar da wannan ba ka tabbatar da wannan ba an ce Allah yana da ba mu tabbatar ma Allah an yayi kama da mutane to shi kenan an ce Allah yana ji eh Allah yana ji cikin mutane su ji su ba kaga yanzu ya saukin kama da sauri don da ka ce Allah na ji Allah na gani Allah na da ilimi Allah na magana Allah na da rayuwa Allah na da irada Allah na da kudura kuma baka tabbatar mai da wasu siffofi da ya tabbatar maka ne ba yace don ka aka manta shi da dan adam shi duk wadanda bakwai da ka faɗi duk dan adam na da su duk kowa na da su amma ahlus sunna ta ce mun tabbatar da waɗannan siffofin ya suke ba mu san yadda suke ba al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun was su'alu anhu bid'a wal iman bihi wajib ko ka tambaya ya Allah ya jin Allah yake ya ganin Allah yake ya ba tambaya wal kayfu majhul Allah shi ya san yadda abu yake ya gaya muna mun yadda yana da ba za mu gumu asila ba yaushe su malamai suka ce al mu'attil ya'budu adaman wal mujassim ko wal mushabbihu ya'budu sanaman al mu'attil mai kome ma Allah komai ya ce Allah bai ji, Allah bai gani, Allah bai magana, Allah bai da hannu, Allah bai yi istiwayi, Allah ya budu adaman abin da ke bauta babu ne ke bauta ma. Shi wannan siffofin da yake wani siffofin babu ne, ba ji, ba gani, ba magana, ba hannu, ba saukowa, siffofin babu ne. Wal mushabbihu shi kuma mai kamantawa ya abudu sanaman gunki yake bauta ma, ya kamanta addinai ga yadda yake. amma ne mazhab ahlus sunna a tabbatar ma Allah wa'annan sifofi ba tare da an kore su ba sannan ba tare da an canza musu ma'ana ba sannan ba wasu sifofi aka kidan yawa guda bakwai ko guda nawa bane shi matsala in ka tabbatar da guda bakwai ina ka samu guda bakwai Allah bai ce yana da sifofi bakwai ba annabi bai ce yana da sifofi bakwai ba ba a ruwaito daga kowane sahabi ba maganar sifofi bakwai ko shidda ko biyar zaka daga baya ne aka kirkire waɗannan abubuwa iskali tun da adam ya kirkira dole akwai tambaya da za a yi mai to kai don mi bakwai don mi ba shidda ba saboda kada mu ce Allah ya kamata to ai ai ga an fada ciki domin an ce yana ji an ce yana gani an ce yana da rayuwa an ce yana da ilmi an ce yana da kudura an ce yana da irada waɗannan duk dan adam yana da su shi ma an kamanta amma ahlus sunna sai ce ban san yadda suke bidan shi wajen tabbatar da sifofin Allah da sunansu tauqifi ne tsayawa a inda Allah ya ce ba a cewa saboda kaza kaza yanzu bai ba ku misali Allah ya ce tajri bi ayunina jaza'an liman ai kaga Allah ya tabbatar da yana da ido tajri bi ayunina yace jirgi annabi nuhu yana tafiya akan idanun sai Allah suna ce Allah yana da ido shikenan saboda ni muka ce Allah yana da ido saboda yake tajri bi ayunina Allah yana gani hadu suna ce don me Allah yake gani laysa ka misli mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wasu wasu yi da ayyana ba shi ne dalilin cewa Allah na da ido ba a'a ba a kai guda a cikin ba ya ce wannan yana nuna a ba ya nuna komai Allah ya ce tajribi ayunina za ka Allah yana yana gani Allah yana da ido Allah ya ce huwa as-sami'ul basir za yana gani Allah ya ce walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu annabi Musa ya zo inda muke Ubangiji na yayi mai magana, za ka yi Allah yana mai yana magana, Allah yana da baki ba mu sani ba, to da ba haɗi ba cikin Ƙwarari ba a cikin hadisi ba. Kun gane tsarin su daga tafiya to kifi ne, ba wai tun da ka zama a tun da yana magana kamata a ce yana da baki a kai ne kake halitta, kai kake da rauni, kai kake sa a yi ma wannan kiyasi. In kana magana to kana da baki, ba mu taɓa ganin kayan magana babu baki ba. Kana magana kana ba, amma shi Allah mun tabbatar mai yana gani ya ce o samiul basir babu tabbatar mai yana da ido da ita a'a me yasa muka ce Allah da ido ya ce tajribi ya yunina tana jigiya ne yana tafiya akan ido mu zaka ya tabbatar da yana da ido yana da ido amma baki yana da magana yana magana ɗaya ya tabbatar da baki ba bai ce yana da ba za ka ba cewa muka yi bai da baki ba ba cewa muka yi ba ai ba mu sani ba sai abin da ya gaya muna sifofin da ya gida ma ya gaya mu da gaya mu saura ba za ba mu kore ba ba cewa Allah Allah bai da baki a wacce maka bai da shi Allah yana da baki wacce maka yana da shi Allah bi ta muka bu sani ba Allah bai gaya mu game da wannan ba a to amma kun ce yana da ido sun shi ya gaya mu kun ce yana gani don shi ya gaya kun ce yana ji don shi ya gaya muna to ita ya kawo hujja ina nake inda an ka tsaisan nake ba ta tsanin nake in shiga nan ba ko in shiga nan ba istinbadi a hukunci hukunce suke wa ana istinbadi tun da hadisi ya zo ya ce kaza to yana nufin kaza in an juya kaza ya komo kaza daga nan za mu samu fa'ida kaza a babin sunayen Allah da sufofi sai abin da ya faɗa gaibu ne ba mu sani ba babu wanda taɓa ganin Allah cikin mu zaka bakin abin da ya gaya mana za mu tsaya abin da bai gaya mana ba babu korewa sai wanda ya kore ba kai ne Allah na mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa duk abubuwan da ya kore maka yake a kore wanda bai kore ba bai tabbatar ba mun san Allah baya da tawaya baya da nakasa amma ba za mu ce kaza Allah na da ba kaza Allah baya da da kai da kai kasance mu zaba ka tafi ta kowa istiqama kai ne dalilin ka abin da ya tabbata cikin littafin Allah abin da ya tabbata cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka kore cikin littafin Allah abin da aka kore da ka samu ka samu kira babu asma wa sifat duk abin da Allah ya faɗi yana da shi mun yadda ya yake ba mu san yake yake ba saboda ba mu taɓa ganin Allah ba bare mu san ga yadda shi yake sannan abu ɗaya yakan yiwu mutane na da abu halittu suna da shi daban-daban in ka ɗauki hannu na ɗan adam daban na dabba daban na ƙwaro daban za ka don an ci Allah ya ce na ranar ka kwamanta shi da na wani ba kamar da kowa yake ba Allah ya fi kowa Allah ya fi kowa na yadda laisa ka mislihi shay'un amma kuma yana ji yana gani wa huwa sami'u wa huwa sami'ul basir wannan shi ne mazhaba ahlus sunna yanzu misali in ka ce wanda ya ce to tunda Allah ya ce wala ma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu tunda Allah ya ce yana magana za ka ce yana da baki sai mu ce ba haka bane saboda yau da gobe ta nuna muna akwai masu baki ba su magana akwai dabbobi da zaka suna da baki amma ba su magana zaka wannan kiyasin matan ya faɗi akwai wanda ba su baki ba su da baki kuma suna magana ko ba haka bane ban da ni kama hadisi da ya tabbata cikin sahihin muslim ba mota ba annabi sallallahu alaihi wasallam inni la alamu hajaran bi makka yusallimu alayya qabla al-bisa hadisi ingantacce ne da annabi ya ce na san duki a makka da kai min sallama tun kafin aiko ni in wuce ce assalamu alaikum duki yana da baki bai da baki don haka ba ba dole ba ne sai da baki ake magana don haka mu game da Allah kawai duk abin da ya ce yana da ne muke tabbatar mai kuma mu ce ba irin na kowa ba ne domin shi Allah babu komi da ya kama da shi hatta koyewa da muke cewa ba kamar na kowa bai dace laisa ka mithlihi shay'un babu abin da ya kama da shi amma ya tabbatar maka ya ce huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani zaka wannan aya ita ce jigo a tauhidi na al-asma wa sifat na sunayen Allah da sifofi ne muna tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kai ne ba tare da mun kamanta shi da ɗan adam mun kamanta shi da kowa cikin halittu ne ba ko ba tare da mun kore wannan abin ba kuma ba tare da mun zaɓi wasu kaɗai ba mun ce waɗannan ɗai ne tunda shi bai faɗi duk a keɓance wasu da taso daga ilmul kalam da ya taso daga falsafa ne cewa an ce kaza wannan ya fi sauki a ce kaza wannan ya ce ba haka ake tauhidi bai da ake tauhidi ni Allah ya ce ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma masu irin wannan fahimta kuma ba a kafirta su ba cewa kafirai ne ba cewa kafirai ne sai dai ana da bambancin fahimta da su a cikin babin a cikin babin tauhidi na al-asma wa sifat sai sai Allah ya ce mi lahu maqalidu samawati
له مواعيد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم
Allah ya ci gaba da faɗin wannan Allah da duk kuka yi sabani ku mai suwa zuwa gare shi hayin sifofi ne ne yake fa yace lahu maqalidus samawati wal ardi shike da taskokin sama da ƙasa shike da arzikin da ke zuwa sama na ruwan sama da rayuwa da wa'ayi yake zuwa daga sama kuma shike da taskokin ƙasa na abin da kuke ginowa kuna amfani da shi tsiro da yake fitowa abinci da kuke shukawa ya fito to duk wanda taskokin na sama da ƙasa na shi ne za ka yabsudu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama kuma yana kutun kuntata ma wanda ya ga dama yana kuwa yana kawai wanda ya ga dama za ka Allah shi ke yawata arziki ba ga wanda yake so ba ga wanda ya ga dama zaka wani lokaci ya ba kahiri ya hada ma musulmi wani lokaci ya ba musulmi ya hada ma kahiri wani lokaci ya ba mugu ya hana ma na kwarai wani lokaci ya ba na kwarai ya hana ma mugu wani lokaci ya ba musulmi da kafiri da na kwarai da mugu saboda yana ba ne liman ya sha'u ga wanda ya gada ba ya fito rizqa liman ya sha'u wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim hakika shi wannan Allah da ake gaya muku wanda in kun kai safari wa maktalatu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah wannan Allah shi shi hakika masani ne ga dukkan komai babu abin da bai sani ba saboda haka ya kasancewa ya san komai ya cincinta ku bauta ba shi kadai shara'a lakum min ad-din شعب النبي ما أوصى به نوحا والذي أوحينا إليه والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي ويهدي إليه من ينيب
Allah nan da yake masan ne ga dukkan komai to ya zaɓi abin da za ku addini da shi shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan ya shar'anta muku addini irin wanda ya yi wasiya da shi ya yi umarni da shi ga annabi nuhu to haka a fari annabi nuhu addini annabi babu gaurar gunki babu bautar wani babu tunanin wani ya yi maka ko wani ya hana ka wa wallazi auhayna ilayka da abin nan da muka yi wahayi ne zuwa gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wa ma wasaina bihi ibrahim da abin da muka yi wasiya ga annabi ibrahim wa musa da abin da muka yi wasiya ga annabi musa wa isa da abin da muka yi wasiya ga annabi isa nawa kenan guda biyar an aqimu dina wala tatafarraqu fihi cewa ku tsayi da addini kada ku yi saɓani a cikin addini. Wa'annan annabawan guda biyar da aka faɗi su aka ce ma'ulul azmi min ar-rusul an faɗe su nan cikin wannan aya cikin suratul shura an faɗe su cikin suratul ahzab ko wa idza akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliba wannan su ake ma'ulul azmi min ar-rusul su suka fi daraja cikin manzannin can da muka faɗi guda 25 da muka faɗi a cikin gafin zaka wa'annan su suka fi daraja cikin annabawa su suka fi ɗaukaka cikin annabawa kowane su irin wahalar da wa'annan biyar suka sha ba wanda ya sha ta na farko annabi nuhu domin shine farkon annabawa don shi a nan sai ya ce shari'a lakum min ad-dini ma wasabihi nuhan sai fara da annabi nuhu a cikin suratul azab yace wa id akhadna min an-nabiyina mithaqan wa minka wa min nuhin sai ka fara da annabi don girma nai sannan sai ka fara da annabi nuhu don shi ya fara zuwa don kuma aka fara da annabi nuhu don shi ya fara zuwa sannan sai aka yi na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ya fi sauran girma gaba daya zaka wa'annan su ake ulul azmi min ar-rusul su suka fi shan wahala cikin manzanni da annabawa kuma su suke da status na daban na farko na hukunsu nuhu annabi nuhu shi ne manzo na farko da aka fara aikowa kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim ranar lahira ana ji ana neman ceto za a je inda annabi nuwa ce kai ne manzo na farko da Allah ya fara aikowa annabi adamu annabi ne kuma shi aka fara saukowa duniya zaka ba inda kowa aka aiko shi ba shi aiki annabi ne an turo shi duniya annabi nuhu shine lokaci ne akwai mutane aka fara shari'a aka fara bautar gunki aka fara ya hana su ko da yanzu ya iskara bautar gunki aka aiko shi domin ya hana su sannan annabi ibrahim shine uban manzanni da annaba tun lokacin da aka aiko annabi ibrahim ba a taba aiko wani manzo ko annabi ba sai cikin tsatsaunai shi ya haihi annabi isma'il wanda ta tsatsaunai aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya haihi annabi isa wanda shi ya haihi annabi yaqub annabi yaqub ya haihi annabi yusuf daga nan suka yi ta haihuwar banu isra'ila har aka zo aka haihi annabi musa alaihi salam daga nan aka yi duk annabawan da aka haifa a cikin banu Isra'il har zuwa annabi Isa annabi Musa kuma shi ya fi kowa yawan mabiya in ba bancin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya haɗu da wahala irin wa'anda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi shi annabi Isa shine daga gare shi babu wani manzo ko annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wa'annan su suka fi shan wahala su suka fi daraja da ɗaukaka cikin annabawa su aka ce ma'ulul azmi min rusul na yi muku bayani farkon surar nan ta zo ta gaya mana cewa addinin annabawa ɗaya ne zaka addinin annabawa a nuna abin da muke bauta da shi muke bauta wa Allah da shi shine mutanen annabi Nuhu shi Allah ya umarci annabi Nuhu shi Allah ya umarci annabi Ibrahim shi Allah ya umarci annabi Musa shi Allah ya umarci annabi Isa shi Allah ya umarci cikin wannan al'umma shine shar'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan na Allah ya shar'anta muku a cikin addini abin da ya wasiya da shi ga annabi Nuhu wallazi auhayna ilayka da wannan da muka yi maka wahayi Qur'ani muka yi maka tauhidi na abota wa Allah shi kadai shine ne muka wa annabi Ibrahim annabi Nuhu wa ma wasayna bi Ibrahim da abin da muka yi wasiya ga annabi Ibrahim wa Musa da annabi Musa wa Isa da annabi Isa ana ce mu dina cewa ku tsayu da addini wala tafarraqu fihi kada ku rabu ciki dashi yazo cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace nahnu ma'ashir al-anbiya abna'u allati dinuna wahidun a wata riwaya wa shara'i'una shatta annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu ɗan annabawa da suke gani abna'u allati kamar a ce mutane ne ɗan uba ɗaya ne dinuna wahidun addinin mu ɗaya ne da wata riwaya sai ce wace ra'iku na shatta amma shari'o'in mu daban-daban ne zai yiwu wani annabi yana sallah raka'a yana sallah raka'a hudu wani annabi tashi sallah raka'a biyu ce amma da wanda ya raka'a hudu da wanda ya yi duwa sun kawa Allah cikin su babu wanda ke cewa wasu suna bauta ma Allah wasu suna bauta ma wani zai yi wani annabi azumi kwana talatin aka wajabta mai wani annabi azumi kwana arba'in aka wajabta mai don ka shari'ar ta bambanta amma duwa sun kawa Allah zai yi wani annabi idan na jisa ka sare ka sai ka karkare wuri wani annabi kuma in ka sa ruwa kan wanke amma duk addinin nawa ne Allah ɗaya akawa zai yi wani annabi ba a sallah sai masallaci shi kuma wani annabi waju ila lana waju ila lati al-amru lana masjida duk kasa an mai shata masallaci inda ka ga dama kai zai yi wani annabi in an je jihadi aka samu ganima sai dai a kawo wuta ta kone ta wani annabi kuma Allah ya tabbatar mai wa maganin kun min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lil an ga yayi da jarabawa kaga ko wani annabi wa lamu anna maganin kun min shay'in وأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى زي أرغب أن شجع وأن ذهب وأن جا وأن ذهب وأن amma dai addinin ɗaya ne amma zai shari'a ta bambanta shine yake nuni da mu abna'u allatin ne addinin mu ɗaya amma shari'a ta bambanta sai Allah ya ce kabura alal mushrikina ma tal'uhum ilai wannan abin da kake tsira mushrikai yayi musu girma cewa su bauta ma Allah shi kadai su ce aja alal alihata ilahan wahidan shi zai sanya duk abin bauta ya kasance abin bauta ɗaya ne abin ya yi musu girma ba haka suke so ba so suka yi a ce kowa ya je bauta ma abin da yake bauta to ba wannan bane hanyar annabi Nuhu ba ita ce hanyar annabi Ibrahim ba ba ita ce annabi hanyar annabi Musa ba ba ita ce hanyar annabi Isa ba ba ita ce hanyar kaba annabi sallallahu alaihi wasallam zaka kabura alai ya yi musu girma kabura alal mushriki na mata da uhum ilai Allah yashtabi ilaihi man yasha amma ka san Allah ka zaɓa wanda ya ga dama ya zo da bi ka ya bauta mai wa yaji ilaihi man yunib kuma Allah ke shiryar da wanda ya karkato don haka dai har yanzu ka karkatuwa ke so sai Allah ya jawo ka sai ya shiryar da kai sai ya aza ka ga hanya madaidaiciya wa ma ta fara ku وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب
Allah ya ce wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu baghyan bainahum mutane tun lokacin annabi nuhu ba su samu sabani ba sai bancin lokacin da aka aiko musu manzanni sannan suka samu sabani wasu suka bi wasu suka kibiya suka dinga kawo hujjoji na hankali إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم سباين علمي يازو مسو بغيا بينهم يازو مسو أفية gaban su bayan ilmi ya zo yana bayyana ga abinda a tauhidi ga abinda a shirka ga abinda Allah ke so ga abinda Allah bai so sai Allah ya ce walau la kalimatun sabaqat min rabbika ba don wata kalima ta alƙawari ta rigaya daga ubangijinka ba na cewa ba za a kama su da azaba ba cewa ila ajalin musamman sai an kai su wani lokaci abin an bato ranar alkiyama la qudiya bainahum da an yanke musu hukunci tun nan duniya da mai gaskiya zai gane mai gaskiya ne kamar da sauran annabawa haka aka yi aka zo da jirgin tufa ya ɗauki wasu aka gane masu gaskiya aka gane inda ba su da gaskiya aka sako da tsawa aka sako da iska aka sako da ruwan duwatsu aka gane masu gaskiya da mara gaskiya amma yanzu Allah ya gaya alƙawari da sai ranar tashi alƙiyama wa innal ladina uwisul kitaba min ba'dihim wa'inda aka gadan mu da littafi bayan su idan jaili ya zo na iyaye da kakanni suna jayayya da annabawa suna jayayya da annabawa in wani jaili ya zo na iyansu da jikokinsu ko suna akan kafirci la fi shakkin min umuri suna cikin shakka da kokonto yadda mutanen ka suke cikin shakka da kokonto za su dinga shakka su ce zai yi yi daidai ne abin nan da ake faɗi zai yi ba daidai ne ba kan mutum mutumin manzon nan wata ko sun yi kafirci a cikin zuciyarsu ba su da yakinin ɗari bisa ɗari abin nan da manzo ke kira akan shi ba daidai ba ne sai ya ce ibn kasir ya ce wa innal ladina uwitul kitaba min ba'dihim yali al-jayl mutaakhir min ba'd al-qurun al-awwal al-mukazzib lil mutane da suka zo daga baya bayan karni na farko wanda suka karyata idan manzanni suka zo suka kira mutane sabo'in manzannin nan suka yi musu gargama suka yi musu jayayya to iyansu da jikokinsu za su ko sun yi kafirci shine wanda suka zo bayan su lafi shakkin minhum murid ai dai su ala yaqinin min amrihim wa inna ma hum muqalliduna li abaihim wa aslafihim bila dalilin wala burhani wa hum fi hiratin min amrihim wa shakkin murid wa shiqaqin ba'id zaka suna cikin shakka wanda suka zo bayan ce mu dai muna wannan kayan ce ne don kawai kwayoyin muna yi amma dai lalle mutumin nan da aka suka ce a aiko musu wannan aka inda ya bayyana a saura wannan aka inda injila wannan akwai alamun cewa wannan abin fa zai iya zama gaskiya za ka sai dai su yi akan sun iski iyaye da kakanni ina cikin abin da muke gode ma Allah mun iski iyaye da kakanni akan addinin Allah inda ba haka ba da wasu da yawa cikin mutila ba su yi ba mutum yana bin abin da ya iski iyaye da kakanni za ka wanda ya isko aka isko ya isko addini iyaye da kakanni na yi bai kamata ya yi goyi ga wanda ya musulunta bai ce mai tubabbe wanda ya musulunta ai ya ma yi kokari ya yi amfani da kwakwalwa sai ya yi amfani da abin da Allah ya bashi ya bar abin da ya iska uwaye da kakanni zai in kai ne ka iska iyaye da kakanni zai yiwu ba za ka iya wannan karhin hali na ka ba addini su ba ka tafi don shi wannan ayat tana maganar cewa in mutane suka zo na baya suka yi jayayya da annabawa to waɗanda aka gadon mu littafi bayan waɗance sun wuce na ɗiyansu da kakanni jikokinsu suna cikin kokonto suna cikin shakka suna cikin ɗaɗa cewa zai fa yiwu abin da manzannin da suka gaya ma iyayenmu mu kawai muna yi ne muna kare abin da iyayenmu suke bisa za ka in ka iske iyayenka bisa daidai ka bi abin kwarai da jin daɗi in ka iske su bisa ba daidai ba kan yi kuskure ka bi su to kana cikin kana cikin haɗari sannan wannan ayat tana nuna cewa rarrabuwa ta zo bayan annabawa dama rarrabuwa ta zo ne bayan mutane sun fara bautar gumaka annabi adamu ya bar mutane jayi goma karni goma suna bisa tauhidi kamar da hadisi yake cikin sahih bukhari daga abdullahi bin abbas suna cikin tauhidi suna bauta ma Allah akan daidai daga baya sai gumaka suka fito da da suwa a da kusa da yauka da nasara aka kuma dinga bauta musu sai sabani ya shiga Allah ya aiko annabi ya kira su wasu suka bi wasu suka kauce to daga wannan lokacin sabani ya fara shiga amma in ba haka ba to al'umma suna akan daidai akan addini don shi yanzu da za a haifi yaro karami kowane addini ya yi ka ɗauke shi ka kai shi daji a aji yana ƙarfi bai ga ɗan adam ba ya taso ba zai bauta zai ga dutse zai ga itace ba zai bauta musu ba shi daga kullu mauludi yuladu ala al-fitra ba zai tashi ce Allah yana da ɗa ba ba zai yi haka ba don shi ai ɗan adam ɗaya ka shirka dabbobi ba su shirka su Allah suke bauta mu shi kadai Allah ɗaya suka sani shi ka ba su kwari ba su waye fitara ta ɗan adam ita lalace kullu mauludin yuladu ala al-fitra wanda zai taso yanzu ya ta musu cewa Allah uku ne kuma ɗaya ne wala dalili ne guda haka isko ana yi haka isko an gaya mai wanda da suka zuwa ce Allah yana da ɗa ce yana da mata ba dole yana da amma yana da ɗa ya yi ta kokarin tabbatar suwa dalili ne guda shine ya asko ana yi gidansu da shi sai ya taso aka kai shi wani waje aka rufe sai da ya girma ka zo ba zai yarda ya ce Allah da ɗa ba zai yarda ya ce ya ce ana bauta ma wani Allah ba zai taso ne akan fidira amma rufayar al'umma da haɗuwar wasu su da wasu to shi halaka shi halaka wasu in babu lokaci na akwai lokaci babu wani ƙara aya guda ok to shi ke nan wale dalika
فبذلك فدع واتبع كما أمر ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير
wannan ayar mai girma ce a cikin alkur'ani irin ta kaɗai ta ce ayatul kursi abubuwa jumla goma gare ta tsakanin umarni da hannu kuma kowane su ana nufi ne kowane su ana son a yi kaga fali zalika fada'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allahu min kitabin wa umirtu li ahdila bainakum الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المسير jumloli guda goma ne duk tsakanin umarni da hannu kuma kowace tana ɗauke da bayanai masu kyau da haka za mu tashi a kanta tunda an ce lokaci ya yi sai mu tashi a kanta gobe abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin sukatan mai shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansa. yau ba mu neman taimakon marayu mun rufe jiya insha Allah gobe za mu zo mu faɗi komai aka samu ne da Allah na na an riga an taimaka haka ne
حبيب يا رب يا أني أني الناس ومصطفى كيف هذا الشيء فإذا نمر يا رحمة يعقوب مصطفى بلكيس إذا نور عبد وجب نور
amma ban cika faɗi dubu ɗari ba kamar na ga na ga masu dubu ɗari kamar za kai guda biyu Kila ba a yi mutu su ba a yi capture yanzu su ba. Zero ya koma dubu goma, amma lallai akwai masu dubu ɗari da na gani. Akwai wani Muhammad bin Taraha. Babu shi nan? Akwai wani Muhammad bin Taraha akwai dubu ɗari. Eh, Akwai wani guda ban sani ba, amma dai na ga guda biyu da dubu ɗari ɗari. Allah ya saka musu da alkhairi. a aure kowa ya kai marayun ungosu. Akwai ɗauke a ci gaba ci gaba.
Mata da ke shan maganin layin da ƙarfi ke al'ada na wata wata mun faɗi wannan kuma an samu irin wannan tambaya a baya cewa asali irin wannan yana kama lokacin aikin hajji ne kuma malamai fatawar da suka yi shine yana halatta idan bai jawo wata rashin lafiya ya danganta idan bai jawo miki wata rashin lafiya yana halatta shi jini magani ki sha ba sha magani ba in bai taho ba zaki sallah zaki azumi in ya taho a lokacin haila jinin haila ne to za ki tsaye da azumi za ki tsaye da sallah amma in ya zo in bai zo ba ko ba sha komi ba kawai kina tsammani ya zo gobe bai zo gobe ba kai sati guda bai zo ba za ki ci gaba da azumi za ki ci gaba da sallah alhukumu ya duru ma ilatihi wujudan wa adama
Thank you. da cewa ita ce ta yi alawar da mamin imani ita yi shekara ko yin da zuwa da zuwa shekara ko ta fara gani mai ruwa kawo ba ya yi kuma da ta ce ta da mamin imani ta shekara ko da kuma ta yi rawa amma ba ta saba ba sai ta yi da za ta bar sallah masu asibiti zaki je a gaya miki ko menene yasa wannan ruwan suke fitowa amma lokacin haila in in suka fito daidai lokacin haila ko kiga alamun haila to zaki tsaya haila matsala ba ki wadi kwana nawa ba zai yi gaba ɗaya suke ta zo miki da kin shekara uku ba ki ga haila ba zai yi shekara shekara uku in ba ki ga haila ba za ki komai kamar da muka faɗi da azu amma zai yi wannan ruwan za su zo miki wata guda zai yi baka game da me attasiru su zaki je asibiti ki yi bayani a yi miki bayani in sun zo daidai lokacin hailarki ko kina jin alamun gane haila to za ki tsaya ki haila wa'annan kwanakin in lokacin hailar mace ya yi duk abin da ya hito mata a matsayin jinin haila yake lokacin hailar ta yayi sai wasu ruwa suka fara zo mata to matsayin jinin hailar ta yake lokacin ɗaukewa hailar ta yayi sai lokacin ɗaukar hailar ta bai yi ba tana kwana biyar ta yi kwana uku sai wasu ruwa suka dinga zuwa kwana biyu matsayin su matsayin jinin hailar ne don haka in sun yi daidai da al'adar ki in kwana talatin suka zuwa duka abin da ya daidai al'ada ki ciki zaki tsaya a matsayin al'ada amma su wa'annan ruwa zaki je asibiti a miki bayanin su wallahu ta'ala alam na kuma da cewa wata jama'a ta ta same shi da ya fi asibiti sai ya yi ganin cewa da shaye ta yi sallah wani adadi da ya ce ba saboda haka ya yi asibiti saboda ko ya yi ya kan asibiti shi ne ya bar wancan yunwa ta ka zo maka haka ne kuma kila kwanakin gane da azumi ya fara alhamdulillah ya kara lada kwanakin ga kila shi ne ya shi ne da haka kada ke kai ta yi kawai kada wanda an gane lokacin da aka dawo yakin badar akwai wani bawa bai iya cune sun shi ya musulunta shi yana bakin ka'aba wani cikin kafirai sai ya dawo da gudu sai samu wasu manyan kahirai zama yana ba su labari shi bawa ne ba kowa ba ne sai ce wasu mutane muka dinga gani ba mu taɓa ganin irin su ba da dawaki da shishike da dawaki suka dinga saukowa sai wasu a shiya musulunta ya bace da yake sai ce mala'iku da sun kawo shi suka yi ta bashi kashi a cikin gida ya ce ya musulunta da ka haɗe alaman cin da shi musulmi ne yana ganewa da ka haɗe wani juwa-juwa kan gani yunwa ta kawai kowa na ganewa wanda ya sawa yunwa ce da haka ka daure in ko baka da lahiya likita ya tabbatar ba baka da lahiya yanzu sai ka shiga cikin uzurin mara lafiya haka gida ma amma dai na azumi kwanakin nan ya fi lada muna fata Allah ya karba. Eh, cikin ruku yana cikin inda aka addu'a wajen da ake addu'a cikin sallah akwai ruku'i annabi sassan ya ruku yana cewa subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma zikirni allahumma zikirni amma wacce addu'a wadda ta tuzgo ana yi irin wacce addu'a ta bukatunka annabi sassan ce aka ma yakunu al-abdu li rabbih wa huwa sajidun fa akfiru fihi min ad-du'a zaka addu'o'in bukatar gaggawa ka yawaita yin su a cikin sujuda tare da kai a ruku'in ba matsala bane yana ɗaya daga cikin wuraren da ake addu'a cikin sallah guda shidda cikin ruku'i yana ciki wallahu ta'ala alam
shi na ɗaura da aure a ƙarƙashin wadda da wata masu kuma da ya kokari ta da jaru ka ta ba da mutum da shi da aure da aure da jan hawo da ya yi da masu da ya tambaya ko ya halarta da me yi da ya yi da bukata da
shi kenan a'a bai halarta ba babu wanda ya ce ka aure wadda ba ta son ka maza Allah cewa yi fanki hu ma qaba lakum minan nisa'i wanda ce namiji yana so annabi da aka yi auren dole aka zo ya ce zai fanki aure haka in ba ta son ka bai kamata ka aure ta ba ba daidai bane mata suna nan da yawa ibnu kasir yace fan nisa'u siwaha kathir matan da ba da ita ba suna da yawa zaka ba a auren dole ba a yi tilasta dole ba ka tilasta ta ta kwanta da kai bancin ba ta so ta aure ka in baka iya gamsar da ita ba ta zan tana son ka so kakka cilasta abin da zai kasancewa kamar yin fyaɗe duk da yake matar ka ce ka je ka sa ka halaka ta ko wani rashin lafiya ko wani abu da ya kama da haka in ba ta so a koma inda wanda suka yi auren nan ko a walwale shi ko a gamsar da ita zan tana so sannan aka yi wallahu ta'ala alam.
Sun ci gaba cewa yanzu Allah amma yana so a yi taurari da zai iya yi a yi auren da ya yi wasu ga waɗanda ba su
babu da yi in wani suna da Siraji Kuri. Alhaji Siraji Kuri ya ce lokacin da baba ne ya rasu, suna tsammanin 2014 ne. ya ce wani ya zo cikin cikin masu cewa ya ce mai ya ce suka yi musu da wani akan cewa baka sa min kuɗin motar mai guda ba ya ce wallahi na sama wallahi baka sa min ba ya ce to tsaya a batta nan amma ba su cikin wai wata ranka ce duk abin da nema wani na yahe ba ko ba yahe ba ba su cikin wanda wani ka fere da da kan ka dawo daga baya ka samu ka ce wai duk abin da tsakanin buka yahe to wanda wani miliyan biyar to shi ba mu tsakwa ko wasu miliyan biyar ba cewa da ake da biyu ya fi miliyan biyar ba da ita lalle babu kyau babu kyau a yi auren dole kuma kai ka gani sannan kai ma namiji bai kamata uwayenta su tura ta auren dole ka yadda ka ansa ba irin haka ake samun mai kashe mutum irin haka ake samun mai aibata mutum irin haka ake samun in mace ta ce ba ta so ka batta ka batta da rayuwarta ta samu wanda take so a jiya aura mata za ka iyaye kuma ku ji tsoron Allah wata ran kwaɗai ka kawo haka wata ran ba kwaɗai ba wata ran in nuna na isa ka kawo haka in nuna na isa duk bai dace ba duk bai dace ba ba daidai ba ne za ka uwaye ku ji tsoron Allah kuna sa ƴan ku cikin abin da bai dace ba wallahu ta'ala
Thank you.
A'a ba a wuturi biyu bayan baya cikin dare ɗaya don haka abin da ke dama ko dai ka bar wuturin farko ka yi na ƙarshe ko kai in kai na farko ka yi raka a ɗaya ka walwale shi sannan sai ka ci gaba kuma da sauki misali in liman ya gama wutuyi ya gama wutuyi ya ce assalamu alaikum sai kai kan wada ka ce rubaka daya sai kai ka tashi baka sallame wata yi sai ka tashi sai ka kawo ra daya sai ka sai zama shafa'i sai an jima ka ci gaba da sallolinka sai ka yi wutuyi daga baya wallahu a'lam
Malam yin zuci mai yake shiga da cikin haramun masallaci ba cikin masallaci ba, shi ko da a ba itikafi sai cikin masallaci amma ya danganta in haraban masallacin wadda aka ɗauka cikin masallacin ce to babu matsala kaga wannan masallacin ba za ka yi haraba ba za ka yi itikafi a haraba ce ba wannan masallacin haraban masallaci wajen fakin ce to mutum bai zuwa wajen fakin yayi yayi haraba harabin masallacin nan kasuwa ce wajen da mai mai littafai ka shin dawa ya sayar mai asuwaki ya shimfiɗa mai mp3 ya shimfiɗa har kasuwa ne kuma ce almi Allah ya ce wa antum aakifuna fil masajid da wannan Imam al-Bukhari ya kafa hujja cikin sahihi ne yace babun al-i'tikafu fi fil ashr al-awakhir wal i'tikafu fil masajid kulliha wa qawlihi ta'ala wa antum aakifuna fil masajid don haka jan duk inda ake duk inda zai yi mai littafa ya zo ya kasa mai aswaki ya zo ya kasa mai mp3 ya zo ya kasa to sunan wurin kasuwa ba a yin masalla a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi saye da sai zuwa cikin masallaci ba ya halatta mai aswaki ya zo ya kasa nan ba ya halatta mai tafi ya zo ne ya kasa amma in yayi cin haraba masallaci babu matsala to me yake kafin ya ke cikin masallaci in in haraba da ta tafi akan cewa cikin masallaci ce kuma ya ake a gane istimalat amfani da ita yau da gobe ta haɗo cikin masallaci wannan babu matsala ana iya yi ciki wallahu ta'ala Tayyib, kan kun ga yanzu misali su fito bugun masallaci, kafin masallaci shehu ana na ana aiki ko ɗazu na jina ziyara, masha Allah, insha Allah zai yi kyau. Kafin a roshe shi irin barandar nan da annan ana iya ci kafin. Saboda ko ma mutane masu masallaci ba a ba shiga da takalmi wuri wani da sana'a bai ka sawawoyi ba a shiga da mashin mashin kaga duk wanda yana yana ɗauka masallacin bello ma yana da irin wannan haraba kaga yanzu yin masallacin nan na usman bin affan na gawon nama kaga baranda ce ba mai kaya da shiga ya aza inda aka dinga masallaci lokacin da aka karo shi masallacin tsakanin a gyara amma wasu kamar yin irin wannan masallaci a wannan masallaci wajen fakin ne irin wannan masallaci wajen fakin ba wajen itikafi bane wannan mai tambaya ce tambaya da yana nuna akan hukunci a sallar su bayan na a bayyana wasu da shawari yana halatta a yi kunuti ga dukkan salloli guda biyar wannan shi ne kauli mafi yanci yana halatta a yi kunuti ga sallar asuba yana halatta a yi kunuti ga sallar azhar yana halatta a yi kunuti a sallar al'asar magariba isha'i imamun nasa'i ya yi musu babubuka duka sannan akwai hadisan wasu a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wata ɗaya yana kunuti kuma yana yi a kowace sallah yaushe ake kunuti abinda an fahimta mu muka yi fahimta da cikin fahimtar da magabata suka samu sabani idan nawazi ne sauka wani abu ya sauka kuma a sallar farilla in annabi ya kunuti yakan yi shi ne bayan dokafuwa daga ruku'i a sallar nafila kafin ya tafi ruku'i saboda haka ana iya yi ana iya yi a kowace sallah kuma ana iya bayyanawa a kowace sallah kuma a yi a yi addu'a kuma a yi a yi amin ba laifi ba ne wallahu ta'ala idan da kuskure ya yi ya yi ba a diya in ji mai alari wallahu ta'ala
saboda ba ya yi amma mabon haka sakon ruwa tana na ga ana sayar da aji
Shike nan?
yanzu ko kuma su ma kayan kuɗi a kan goma da niyyar sayar da su ba za a san su da kafin ku tsaya ku jiya duk kayan da ba a hisan ma zakka ya za ana hisan musu in za a hisan musu ba ba zakkar jinsin su aka yi suwa ba zakkar kuɗi aka yi suwa yanzu mun yi magana ga wanda ya toke dabbobi ya sai suwa wanda ya so dabbobi domin ya sai suwa ai dabbobi da dabbobi ake hisan musu ba amma shi ya tashi fitar da zakka ta kuɗi ne zai haɗa da rangamomin da yake da shi su ma da wannan sanai ta farko da kake magana ba ta cika sharuɗa ba akwai aqum alkairu wal wazan da al-iddikar wancan lokacin na faɗi sai da fitin tuna ban faɗi alkhairi wal wazan ba abubuwa guda uku ne a tsohon tazarci abinci tawarwa ba abinci ba ce ba abinci ba ce ana sa ta ga abinci domin ya yi daɗi amma kana zuwa ce wani ka so tafarnuwa ka ce tafarnuwa kuka ci wata guda ba a cinta ba abinci ba ce wake abinci ana ci ne shi ne wata guda shinkafa abinci ce masara dawa amma shi wannan ba ba abinci ba ne sannan tumatur abinci ne amma shi kuma layu da har shi kuma ba a aje shi ba ka ɗauki tumatur ka aje shi da kake aje shinkafa sannan za ka sharuɗa uku alkailu wal wazan ya gana ana auna shi ya zan ana auna shi sannan yuddakhar ana aje shi sannan yub'am ana cin shi don haka tafarnuwa ba a cin ta sai da ka ba ta cikin abinda in kan noma ta wajen noma ta wa'atu hakka hu yau mahasadi wallahu ta'ala wanda ta kai ana da yake kuma da kan ta gidan samu da yi daga da yarda shi wata ya fata mana a kan shi a kudi da doro mace ce ta da wani da shekara biyar da su kafin su rabu a kafin shi ta ci rayu ya yi kinsa kuma daga baya ya fi da saboda
so kamar da muka yi bayani insha Allah gobe za mu yi tafsiri abinda muka yi daidai muna fata Allah ya karba